أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد خير الخلق أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين رب يسر ولا تعسر سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم kamar yadda na kusa da mu nan mahaddatan wurin nan duk sanda suka ji wani tuban harshe saboda nakan jawo ayoyi ta ko'ina wajen fassara waɗansu ayoyin da waɗansu da Allah su rika sanar da mu in sun ji an yi wani ɗan kuskure misali ga irin su wa makanan lahu min Allah min wal da na faɗa wa makanan lahu min dunihi minwa shi wancan yana cewa wa ma kana lahum min duni wa ma kana lahu lahum min dunillahi min waqa tana can ayar gaba to irin wannan sai bayan na zo ina saurara kawai sai ni ji na faɗi wani abu kawai abun mamaki ni ban san na faɗa ba haka kar ɗauka ko wani abu ne haka ka'idar take ta alkur'ani hatta annabi sallallahu alaihi wasallama idan yana yin karatu sai iblis ya rika cusa irin nasa karatun sai annabi kawai sai ya faɗa shi ne sai Allah subhanahu ta'ala shi kuwa sai ya cire na iblis din sai ya tabbatar da na ƙur'ani din kamar yadda ya kawo ya faɗa a sotul hajj kamar kuma yadda muka yi bayani a sotul najmi dala mahaddatan gurin nan nake kara jawo hankalin ku da alatifin da kuke wani dan tuttuban harshe na wata aya ko wani abu da Allah har ka gaya mana dandana don saboda idan ba gaya mana ba za mu zo mu yi gyara daga baya to amma aka gyara tun yanzu shi kenan tun da tafiya yake kai tsaye ba wai ba damar edit an gane ko a ji wani nauyi ko a ji wani shayi wani yanzu ran nan mun ce su sun suratul buruj aya sha shi da wannan shi to tikilla na wuye ba alhalin ba haka bane ita kada ce da cikin Qur'ani mai aya 22 nake jin bula ne ko eh bula ne bula ne
ya bula a gwani ne a ba ba gwani da gasa eh to to to ya ga 22 ita kace ita ce kadai nake jin ana jin ita kadai ce da akwai watannin ashirin da biyu sai dai idan an haɗa da wani adadin gaba ko a ce ɗari da ashirin da biyu wanda za ka iya samun kila suratun na hali misali da fi fice ɗari a'a ba ba wannan ba wannan suratun ma'ida misali da ce ko ɗari da ashirin da biyu kuma in ba wannan ba za ta samu ba daga nan sai ashirin da ɗaya ta a sotin laili sayan sai ashirin sotin alaki sannan sai alaki balagi ne balagi ne wajen wajen nan ne balagi ashirin yawa ashirin to to saboda haka ashirin da ɗaya ashirin da biyu ashirin da uku salasa ashirin mun abin babu sai ashirin da hudu shine sura ta gaba da zamu karanta su ta hashe ashirin da biyar kuma ta ce ta inshikaki ashirin da shida kuma dashiya ashirin da bakwai ashirin da takwas da za a iya samu ga sanar idan su sun hotil jini yin su yaran musamman misali su ga ya tafi kuma hadi ashirin da tara sai sotin fatir talatin sai muna da sotin nuhin alaihi salam Mm. Sai ka zo sai sajjata ko? ko dai haka dai ya tafi to to da Allah a rika kar a ji nauyi dan na faɗa shi ai ba za a canza ba na
يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير الله أكبر
to bayan ayoyi sun gabata a inda Allah subhanahu wa ta'ala ya hana munajati bil ismi bil ismi wal udwani wa ma'asiyatir rasul ganawa amma ta ɗaukar zunubi da kuma yin zalunci da ketare haddi da kuma saɓawa manzo sallallahu alaihi wasallam wanda wannan zai haifar da gaba da rashin amincewa da rashin zaman lafiya da kuma baƙin ciki da ɓacin rai ga musulmi ga muminai ga waɗanda in aka yi wannan don saboda a ɓata musu saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo ƙa'idojin da ya kamata a bi lokacin ganawa duk a guji wani abu duk da zai zo ya kawo rashin fahimtar juna da zai kawo rabuwa ta kawunan al'umma wanda zai kawo gaba da zama na takun saƙa to duk a yi ƙoƙari a ga cewa an kauce irin wannan ko da kar mutum biyu su ce za su gana kuma ga wani ya zo yana zaune can a waje daya a'a su dakata a nemi wani ya zo ko da na hudu ne su ma can su je su yi nasu ko kuma nan sai ku yi naku don magana sirri ba ka ce ko dole sai kowa ya zo kun gama uku ko kun gama hudu ba to haka ma idan hudu ne annabi sallallahu alaihi wasallam duk ya hana irin wannan saboda haka ibn Umar yana gana da wani mutum sai ga wani kuma ya zo shi ma to sai ya ji bai dace a ce kuma ya ci gaba da gana da kuma sai da aka ne ya nemo yansu suka zama su hudu tukunna ya ce kuma ku je ku yi na kuma ma mu yi na to dai duk kokari ake yi dai a ɗinke kowace baraka duk wani abu da zai kawo rashin zaman lafiya da rashin fahimtar juna da saɓani a kawar da shi ya zama ba abin da kawai za a yi illa kawai ƙoƙarin cusa farin ciki da jin daɗi da kwanciyar hankali da amincewa juna tsakanin musulmi ya zama ko da yaushe wannan kawai shi za a yi ta ƙoƙari a ga cewa ana tabbatarwa To bayan waɗannan ayoyi sun yi wannan bayani, to sai ya zama kuma har yanzu ga wani abin wanda shi ma in ba a yi sa'a ba irin wancan ɗin ne sai ya kasance ya jawo rashin fahimtar juna, ya jawo gaba, ya jawo baraka, ya jawo bakin ciki da ɓacin rai, ƙila da husuma, ƙila da faɗa, duk ba abin da ba mu ga ana yi ba. akan irin wannan abin da ayat ta faɗa shi ne idan ya kasance mutum yana zaune a guri wani ce da Allah dan matsa to sai ko ya ya abu ko kuma in ya ga alamar wani zai shigo kuma sai kara babbacewa ko kuma idan aka wani ya zo kila yana da wani muhimmanci a wannan gurin inda shi zai zauna a cikin ka tashi da Allah wannan ya zauna to sai ga ransa ya ɓaci to wani duk zai iya haifarwa da rashin zaman lafiya da kwanciyar hankali to saboda haka shi ma Allah subhanahu wataala sai shigo akan wannan dan saboda ya gyara tsakanin al'umma yadda zai kasance a samu fahimtar juna da jin daɗi da kwanciyar hankali ya zama jin kowa babu wani abu wanda yake mummuna a kulle da shi da ɗan uwansa shi shi yasa aya take cewa Allah subhanahu wata'ala ya ayyuhal ladina amanu ko wanda kuka gaskata kai imani da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da umarninsu da su ake magana ba da waɗansu ba. Iza lakum idan aka ce da ku ta fassahu tashi maza daga gurin da kuke zaune. Tafasahu. Idan aka ce ku wasa kuna zaune, ta aka ce da Allah ka ɗan matsa don a samu wani ya zo ya zauna tsakanin nan. Ko a samu mutum biyu. to maza ku yarda da haka ɗin ku matsa ya zo ya samu zauna. Fafasahu ku buɗa masa ko ku buɗa musu ya fasihin laku kuma sai Allah kuma sai ya buɗa muku da gurin zama mai yalwa a duniya da lahira. Ka sami gida tafkeke saboda da wannan ko idan Allah ta'ala ya ce da kai wato idan aka ce da kai matsa ka matsa to Allah ta'ala yana yi maka sanadiyar inda za ka samu tafkekin gida wanda da kuma ba haka bane sanai wannan shi ne latarsa so da ka wannan matsawar tana da lada shi fasahin lawalwa Allah zai buɗa muku. Wai za ki lakum in shi Idan aka ce da ku kuma ku tashi daga inda kuke a zaune, wani ya zo ya zauna saboda wani dalili in shi an shi To ku tashi, in haru, ku zaɓar ku tashi. waɗansu su zauna. In kun yi wannan shi kuma Allah ne zai muku in kuka bi wannan umarni nasa. Kuka wasa'a a wurin zama, sannan kuma kuka tashi ma ɗungurin, kuka nesanta in shiru, kamar za ga yi kada an ce mace ta yi nishuzi misali wanda kamar ta ƙaura cewa mijin ta bashi. wala ta kafu na nishuza kunna haka ma idan namiji shi ma zai yi nishuzi ga matarsa ana yi ai Allah ai ya faɗa su tun da sai wallahi ta kafu na nishuza kunna wace wanda kuke jin tsoron mijin da kuke jin tsoro shi ma zai ko kuma kuke jin tsoron wallahi ta kafu na kuma za wa wa innim ra'atun khafan min ma'amin ba a gane shi ba idan mu ta ji tsoron ne satatta ga mijinta zai zai zuwa tuki ne su ce ta to sai ku yi so sha'a babu abin zafi menene ba ka so in ma gaba ɗaya kusanta tashi ba ka so gaba ɗaya shi kenan ni je in ci gaba da zama a cikin igiyar auren sai a sulhunta ko mamini wa sulhu khair sulhun shi ya fi alkhairi to wani shi ne kamar wato ma'anar wannan kenan in shi wato ku ne sat da gurin aka ce tashi da gurin ka bar gurin gaba ɗaya to ka bari shi ma da ladansa ba da wancan da wannan idan an hada yarfa illahu alladhina amanu minkum wa'anda suka yi imani din suka bi wannan umarni to Allah ta'ala kuma da wa'anda kuma suke da ilimi ga imanin kuma sun hada da ilimi to sai Allah yarfa illahu alladhina amanu minkum sai Allah ya ɗaukaka darajar waɗanda suka yi bi wannan umarni daga cinku wanda zina utul ilma da waɗanda kuma Allah ya biya wa ilimi suka yi aiki da ilimin me zai ba su daraja cin darajoji ne ba iyaka biyu uku hudu ɗari albarka dubu albarka miliyoyi kawai da wannan aikin kawai. Wallahu kabir. Allah masani ne kuma yana da basirar yadda zai gane wanda ya yi hakan da kyakkyawan niyya ko da mummuna. Ba don an ce kawai ka tayi ka tashi ɗin, amma kuma zuciyar ka ta kudure wani abu ga wanda yake ka tashi. Kuma shi ganin kuma sai sai a baka wannan ladan. ba zai ba to amma Allah ai shi ya sani amma ku da kuke zaune ku ba ku sani ba to to wannan shine kabirin din yana da basirar gane ko wani irin bai ma ta'amalu daga cikin irin abubuwan da ke aikata so da za mu gane cewa kamar yadda muka da asalin da ya saukar da wannan aya ita ma ya kasance ta kawo abin da zai sa musulmi mumune su zauna da juna lafiya kowanne ba yana kulle da ɗan uwansa ba wannan abu da aka faɗa tun da an faɗa kowa ya sani to babu shakka kowa zai yi rigirgi da an ce ta yi ba za ka tafi gidawa ba za ka ji haushi ba kowaye fa zai zauna kai ka san ladan da zaka samu kuma kai ka san umarnin wa kai to daga wannan aya ba wai ta tsaya kawai sai a wajen zama dan saboda ta sauka ne ranar juma'a ne annabi sallallahu alaihi wasallama suna masallacin juma'a yana hudu ba sai ga waɗansu mutane waɗanda suka halarci yakin badar sun shigo kuma gurinsa ya matse su kuma suna so su zauna kusa da annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma annabi yana so su zauna a kusa da shi sai ce da wa'yansu su tashi daga inda suke wa'yannan su zauna don saboda girmama ahal badar don saboda ganin za su fi fahimtar irin abubuwan da zai faɗa don saboda su ne kololuwar imani in an ce muminai waɗanne ne za a ce na ɗaya misali da waɗanda suka yi hijira waɗanda suka yi yakin badar sannan sai waɗanda suka yi sulhul hudaybiya to yanzu ana gabatarwa da na badar ɗin ma su ne akan gaba saboda babu wani a cikinsu wanda ba ɗan aljanna ba daga sanda suka halarci yakin badar daga ran nan Allah ta'ala ce i'malu ma shi ku je ku aikata abin da kuka dama ba za a rubuta muku zunubi ba sun san karramawa aka yi musu amma ba ta sa kuma shikenan sai suka ci gaba da yin abin da suka dama din ba a'a suka sake zare dan yana Usman manzo sallallahu alaihi wasallam ya ya ce cewa zunubi ba zai cutar da Usman ba daga yau har abin da yake ba. To amma kuma shi kan sai sai ya sai idan bin Allah yana cikin azumi ma aka kashe shi. Yana kuma karatun Qur'ani. Su wa'anda aka ce an musu albishir da aljanna kuma da aka musu albishir da aljanna sun san dai ai ba za a fasa. to kuma su kuma su sun fasa bin Allah to sai suka ci gaba da bin Allah saboda haka baka san abin da Allah ya tare su to wannan ne Allah ta'ala ta'ala yake cewa fala ya amanu makar la in qawmi khasir ba kuwa zai amince da makarin Allah ba don wannan baka sani ne a ciki a karkashi tun da kai ba basirin bane kai ba kabirin bane baka san me Allah yake nufi ba ta'alau ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi inda da annabi Isa ya faɗa ka san abin da yake zuciya ta amani ban san abin da yake cikin zuciya ka ba ko baka sani ba ko isu ziraji ne baka sani ba ko ya shirya fasawa to so da karka yadda in an ce an gafara gaba karka amince sake dagewa dai to shi ne to baka amince da wannan mafiridin saboda ka ayar ba wai tana nufin cewa da aka ce su tashi su yi kasance zuciyarsu ba ta ji daɗi ba su waɗanda aka ce su saboda ai su ma suna so zauna kusa da annabi sallallahu alaihi wasallam tunda annabi sallallahu alaihi wasallam to amma annabi ya sa ka'ida cewa liyayi liyayi ko ulul ahlani والتقى من الأحلام والحذر وإن nake so su zauna a kusa da ni zama ulul ahala waɗanda ya kasance jarumai waɗanda ya kasance masu azama da ɗaukar addinin nan su kai shi duk inda wato bai je ba ni ban je na kai ba kamar za a gani cewa wa'yansu da dama su da suka musulunta sahaban a hannun wa'yansu sahaban su ya zama na suka musulunta shi sa ko da yaushe idan ya sabbaka wannan sai ya kasance idan ya zauna sai zama sai la abubakar an damansa sai la umar an hagu sai na ali da shi sai na usman a zaune a gabansa saboda su suke rubutun wahayi abin da ya faɗa suna rubuta su kuma suna da wannan darajar yin kuttabil wahayi to daga nan kuma yace sun mallabi ne ya luna sun mallabi ne ya luna sannan kuma waɗanda suke bin su a wannan matsayin su zauna a bayan waɗanda suke bin su zauna waɗanda suke bin su zauna shi sa in an zo sallah ake so a kusa da liman wanda zai zauna sa zai tsaya sahun gaba zama cewa shi ma fa ya cancanci liman shi don wani uzuri yakan samu liman ko ko alwarsa karye ko haɓo ko ya tuno wani abu wanda zai ware sallah din kuma sannan kawai abu ne na gaggawa kuma abu ne kaman ba tsaya za ka ce ka zaɓa ba kawai sai ka kama ka juya kawai sai ka jawo wani a bayan ka kawai sai ka ce yi to aka yi sa'ar wani kuma ba daidai dace ba a yadda sai ga sallata ba mutu sai direba yana tuki yana da wani uzuri ko sai kawo wani wanda bai iya ba sai ka ga duk an halaka to wani shi ta saka to saboda haka daga saboda wannan ba su ji daɗin abin ba su ma ahal badaɗin sai kaman an tashi waɗansu an zaunar da su su ma kaman dai suna ganin kamar ko bai dace haka dai amma tun da annabi sun yi imani to amma dai ban san dalili ba to yi to sai a saukar da wannan aya shi kenan ta tabbatar da abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi saboda haka wannan aya tana yin bayani akan cewa wanda ya yi imani da abin da Allah ta'ala ya yi umarni da abin da manzon sallallahu alaihi wasallama ya yi umarni ya yi biyayya ga wannan Allah ta'ala zai ɗauka masa darajoji sannan kuma akwai bayani na falalar mai ilimi falalar ilimi sannan kuma wanda ya zama cewa shi kuma muminin ne kuma sai ya ilimi ya ci gaba da yin aiki da wannan ilimin nasa shi ma za a ɗauka masa waɗansu darajojin da ba. Mai imani wanda ba mai ilimi ba ga darajojin. Nan kuma malami wanda ya aiki da iliminsa bayan an ba shi darajoji na imaninsa kuma sai a ba shi darajoji da kuma ilimin da ya kuma ya aiki da shi. shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa falalar mai ilimi da wanda ba shi da kafar kamar lailatul badari ala sa'ir shuhuri ala sa'ir gudu falalar mai ilimi in an kwanta da wanda ba shi da ilimi to kamar ta ce wata ne ɗan daren goma sha hudu da kuma sauran kwanaki na wata ɗin wanda bai kai hasken wannan ba ko yana nan ɗaya ko yana nan biyu ga ɗan kankani za ka ci na haske akwai dai falla ta ilimi da yawa ko da cin ƙur'ani sautu zumar hal yastawi alladhina ya'lamuna wal la ya'lamun masu ilimi da wanda ba su za su yi za su yi daidai sau da ba za su yi daidai to saboda haka waɗannan wannan aya ta nuna cewa lallai kenan a zabar a yi ƙoƙarin biyayya ga abin da Allah da manzansa suka faɗa. Kuma a yi ƙoƙarin neman ilimi kuma a yi aiki da shi. Don idan aka yi ilimin babu aiki da shi to ba za a samu wannan darajar ba, sai dai a samu wa'yansu darajojin su kuma na ƙasƙanci. To, saboda ka za an ce daraja, darajoji da yawa. Saboda haka wannan aya malamai sun tabbatar akan cewa ba wai ta tsaya kawai sai wajen majalisi ba duk wani wanda ya kasance Allah ya yi masa wata falala da wata ni'ima kuma sai ya wasa'a wannan ni'imar wato ya faɗaɗa ta har ta je har ta samu wani to shi ma sai Allah ya ba shi wa'annan darajoji a duniya don saboda gurin zama ne aka faɗa ko to shi kuma idan ya wasa'awa wani a arzikinsa da Allah ta'ala ya yi masa kuma yanzu azumi misali lokaci na ciyarwa annabi sallallahu alaihi wasallama mai kyauta ne mai ciyarwa ne amma idan azumi ya zo ninkawa yake goman ƙarshe ta zoma ne sake ninninka kuma zai abin da ya ba idan ka taimakawa waɗanda ba su da hali wajen abin da za su buɗe baki ko abin da za su ci da azumi kenan haka nan in ba da azumi da abin da za su saka a jikinsu da abin da za su yi bukatunsu su ma cikin kwanciyar hankali to kai ma kuma Allah ya yi ta buɗa maka ya yi ta wasa'a maka kenan to daga in kana so ka zama mulki biloniya to ka kan da za ka yi sai Allah sun yi yabi wasu a ce wannan musa ya kawo kisa da yansu mutane to sai ga a miji da mata suka zo su kawo kuka abin su na talauci komai ya ci ke ba su da abin da za su ci ba su da abin da za su sha shi ne sai Allah ta'ala ce zai wadata su amma fa wannan wadatawa da zai wato su kambama amma fa na shekara daya za su yi abin da zai ga dama a shekara daya daga baya kuma su koma yadda suke miji da matar aka haɗu to yaya kenan za a yi da wannan magana ce da annabin Allah sai matar ta ce da mijin to ai ta ce to ai abin da ya kamata shi ne abin da aka ba mu a shekara ɗaya kai mu kuma mu mu ma mu ta raba wa mutane sai sai ce "Ah, ai haka ko mu mu a ba mu amma ka ji ta ce ai ta raba wa mutane ta wasa eh ni haka ne to bai musa ba ba irin maza ne na irin na yanzu ba sai mace ba ta da wani ra'ayi ta faɗa duk iliminta duk ko ta nannanka shi ai saboda shi ne wuka da nama ya fi ta hankali matan annabi suna ba shi shawara kuma ya karba to eh, saboda haka sai ya zama suka ci gaba da ciyarwa da mulki ne da fakirai wajen marayu ne wajen marasa aure ne gwagware ne wane ne wato diddai waɗansu fakirai diddai waɗansu ma mabukata suka yi tarayya a wannan abin da Allah ta'ala ya ba su. Yawan matar ta ce to, in muka yi wannan fa, kuma muka dawo babu, to su waɗanda muka biyo haɗu. Ta farko dai za su fara duban mutum su ma su ga irin alherin da mu don saboda wani ya zama a Moloniya kafin shekaru don saboda abin da muka yi wani ya daina bara wani ya daina talauci wani ya daina kaza. kuma sannan Allah subhanahu wata'ala ya yi alkawarin in dai ka ɗau abu ɗaya ka je wa wani fakiri shi kuma zai ninka ma ɗari bakwai wannan faga wanda ya kasance da yi da wani cikin imani ma wallahi ga liman ya sha Eh, idan wani kuma ya kasance i- mai imani sosai sosai Allah kuma ya ta ninninka masa dubu bakwai miliyan bakwai biliyan bakwai tiriyan bakwai gwargwadon imanin haka ka za a yi ta ninka maka abin da ka bayar ai shekara tana yi wato shekara ta biyu ta tazo ina ai kuma sun ninka dukiya fiye da ta haka fiye da ta da haka suka ci gaba da zama ba wanda ya iya kamo su kuma kuma sauran jama'a da suka ga abubuwan da suke su ma sai suke ta yi sai zama kasar kuma aka waye gari ma ba ma talaka ba baki saboda haka Allah ta'ala a wani hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallam yi, ah, ya bin adam an tik yun fak alaika kai ka ciyar kai ma a ciyar da kai ka bayar kai ma a baka aka ji in baka bayar ba ba za a baka ba in baka shirya ba za a ciyar da kai ba sirrin da ya sa kenan zai ga mutum mawadaci ne ya mallaki komai amma abubuwa su zo su tsinkin kiman su ya su su rasa farcen suza su rasa karfan fada sai dai kawai ya zo yana baka labari ni ne fa da na mallaki kaza da motoci na kaza da gidaje na kaza wane ma ni ne ma wane ma babu don saboda wannan annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce abubuwa guda uku ne zan faɗa amma kowane sai na rantsu daga cikin su har cewa wallahi billahi allazi la ilaha illa ma nafada malum yin sadaka duniya ah, dukiya ba za ta kare ba mutukar wai don saboda yin sadaka sutu sabari Allah subhanahu wataala yana gaya mana cewa ba alamta alamu bane Allah ya basu da rizal ya man sha min ibadi wa qadirla me farkon in an koma za a bai saboda kan da bata lokaci ba shi bane alamta alamu Allah ba ta ma'anar da yake nan kuma ba ma wannan nan nake ne ba ba lafazin gaba nake ne ba limin sha'u min ibadi wa ya kadiru su su biyu ne a cikin qur'ani sai guda ɗaya da take cikin surfi an kabuci wanda ce wannan lafazin min ibadi wa ya kadiru inna la bi kulli shay'in alim min ibadihi wa ya kadiru to abin da nake so na kawo shi ne wa ma an fakatun min shay'in fa huwa yukuli abin duk da kuka bayar komai kankantar sa fa huwa yukuli to shi kuma Allah sai ya mai to da ka in ka bayar ba a tsara kai kamar yadda a wani baiti na nake cewa mai dukiya zo nan in baka ishara daga taimakon duka wanda ke da larura in kana haka za ka asara wallahi ko ya kwaya zarra kuma dukiyar duk lokaci ta liɓanyi ko ka bayar ko kuma baka ba in ka bayar ka bai kanka abin da ka ci kasha ka ce masa barna sai wanda ka bayar kake amfana duk shekara wani kaga sai ya suna ga malamai ta da can asabin waina kuma ga gida can ɗin wurin na marayu tun ba a haife ka ba wai abin malam mayuna a aikin sabin jiki wasu sabin tuni ke a yana rera ta kwanakin ba a lokacin da ake kokarin taimakon da shi to haka abin da ke wannan kowanne in faɗa fassara ce ta ayar qur'ani ko hadisi ne to saboda haka wannan fa dukiya ke Wani ma idan Allah ilimi baka baka ɓoye ba kake wasu a mutane sannan amma bi ni'imata rabbika fa haddith Umar da Allah ta'ala ya san da masu amfani tun da muka tashi har haka na muke taimakawa jama'a ba mu ɓoye ba. Watakila wannan shi ne faɗe da bin dalilan ma da Allah ma yake wasu amai. Allah ya baka ilimi ko na addini ne ko na sana'a ne ko na abu da zai amfani jama'a ka taimaka musu. sai Allah ya ci gaba da buɗa maka waɗansu basiri da fasahohi na sake ƙirƙiro abubuwan da za ka ci gaba da samun yalwar arzikinka. Duk wani abu da ke, abincin sayarwa da ake an yi kar a ce za a yi wani aka sayar riba ba a'a a yi ƙoƙari a ciki a cikin ido ake haure a ɗan fitar da wani abu da za a wa masu bukata. Yana ya ta bunƙasawa ya ya gayyato abin nan customers su ta zuwa ana ta layi tun ana kwakwano ɗaya a zo ana yin bugu ko kuma fiye da haka. Duk wani abu da kake yi in dai ya kasance za ka taimaka wani to insha Allahu wannan darajojin da Allah yake zai ba wannan wasa awar da Allah yake zai sai an yi maka in an ce wasa awa tun daga duniya wai ba sai an je lahira ba aljazawa min jinsil amal wasa awa kai kai ma a wasa ama in ka kuntata a kuntata maka saboda ka wannan Allah ta'ala ya sa likita ne kai ko su a rika taimakawa waɗanda ya kasance ka kire wani ka karɓi kuɗinsa wani ka rage masa wani ka ba shi kyauta wani ka ba shi kyauta kuma ka ba shi har yanzu kuma sadaka ta kuɗi na dakta kaji wannan shi ne tsarin abin da ya kama in za ka yi wannan a yi kuma patience ba za ka za ka san inda za ka za ka don ka wasu a shi ma Allah wasu a ma a kowace sana'a a in lauya ne kai ba kowane za ka ce ka zagarbi kuɗi sai wanda sai fakirai ko da abu ya lalace a ce wai shari'a wai sai da lauya in ba lauyan nan fa sai a lauye ka to saboda haka ku rika taimakawa waɗanda ya kasance su kuma ba su da ƙarfin ɗaukar lauya a yaya gani zama ka je kotu harabar kotu kana bibbin litigate kana bibbin wato masu ƙara kana tambaye su da Allah ku ku ku ku ku ku ku bani kes ɗin duwa nan ta ƙare har can barka za a rika zuwa da shahara ana baka manya-manyan kisa-kisai da kuma saka ka lauyan kamfanoni iri-iri da kuma abubuwa a rika saka ka in ciniki za a yi in bizin za a yi kaga ana saka a baka wani fasanci kai ne iyali na kama ya fi inda za a ce ka ci gaba da yalwata wa iyalanka ya'yanka matan abinci abinci a yalwace gurin za ba tare da kuntatawa ba to Allah subhanahu wata'ala zai tabaka din da aka ci gaba da wasu amsu kuma kai ma ka ci gaba da samun zarafin yadda za ka rika abin nan wato tafiyarwa da harkokinka na yau da kullum ba tare da kuntatawa kuma ga darajoji iri iri iri iri darajoji na rashin asara, darajoji na samun kwanciya kai, darajoji na samun ƙarin ladan abin da ka ciyar, saboda ciyarwar da za ka yi wa iyalanka ba ɗaya take da ladan ba iri ɗaya ba. Nerar da za ka biya wa almajiri ko nerar da za ka bayar a tafi yaƙi ko nerar da za ka bayar saboda wani abu ne kowane irin abu abu ne. To wacce za ka biya wa iyalanka tafi lada. annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ibda abi man taqul sadaka zakai kyauta zakai taimako zakai wasu a zakai to fara da wanda yake shine nauyi a kanka amma in kace za ka kuntata to a nan ne fa ake samu cewa mutum da zo mace ɗaya rike ta ta iya wato wato gagara bare biyu kuma su kai uku ba zai wani ya rigi gima hudu abin duniya ya kasance ya zuwa zuwa irasa yadda zai yi to amma da zai ci gaba da wasu a musu kar ya ji tsoron talauci annabi sallallahu alaihi wasallam yana ciyarwa ne ba ta da wani tsoron talauci ba abin duk da ya zo wani su kawai bayarwa yake in ka zo ka ajiye zinare a gabansa ba zai tashi ba sai ya rabar ya dawo famfon ku dubi duk abin da ake bashi ku dubi duk gani wannan amma kuma sam baya ajiye komai sai a ƙarshe ƙarshen rayuwarsa ne ma kan sami abinci wanda zai ci kamar na shekara da shi amma da farko duk babu sau da auren sun yawa sun yawa har ana samun rara to haka za ka iya ciyasawa a kowane irin abu Allah ta'ala ya ɗora ka akwai masu bukatar irin wannan kai kokari ka taimaka musu kai kuwa har abada ba za ka yi kaka na kayi ba. Kuma ga wata babbar daraja a lahira sakamako kuma na aljanna shi ma gidan fa mai yalwa ta fi janna. Aljanna wata take mai faɗi ita ma. An ce a rabuha karin sama'i wal arki faɗinta kamar sama da ƙasa. To in kana wannan kai ai sai a baka ma kamar faɗin sama da ƙasa sau nawa. Duk abin ciki ɗin na aljanna shi ma sai a wasu a maka. To ai ba ba ka riƙe hannunka ba. Shi ma kuma Allah ta'ala ba zai riƙe ba. Saboda ka zuciyar kama, kai da cewa ta yalwaci mutane. An maka abu ka yi haƙuri amma sharri yadda alkhairi ya zama cewa zuciyarka a cike take da ƙaunar mutane da ƙoƙarin sadar da alheri zuwa gare su ko da da kalma ne mai daɗi ko da da kyakkyawar fuska ko da da wani abu na body language wanda jikinka zai nuna iya wannan mutum ba kana kinsa ba ne wannan mutum ba kana gaba ne wannan gun da ka zo ba kana kamar wannan guri wanda ka shigo guri duk aka duk a ayyar sai to an san cewa ba ka yana wata zuciyarka ba labarin zuciya ba an ce a tambayi fuska ba sau daga jama'a nemi ilimi sosai da sosai in kana neman ilimi kuma kana aiki da shi Allah ta'ala zai zai kai ka matsayin kowanne irin matsayi a duniya zai wasu a maka yana umar ya naɗa wani mutum a gwamna a makka yake tambayar ka yake tambayar shin wai a a asufan usufan babban babbar kasa ce wa ka kai kamar wato shi ne gwamna to wa ya kai kamar ko a matsayin hakiminsa ko a matsayin ciyaman misali sai yace ibn bazza yace a'a ibn baza wanda shi ne bararren bawan muka tsanta amma duk ka rasa wanda za ka kai sai bawa to ai ka ga dai makaranci ne na biyu gwani ne wajen rabon gado na uku kuma alkali sai shi na sai shi sai shi gaskiyar manzo sallallahu alaihi wasallam da yake cewa wannan ilimi wato qur'ani lallai zai ɗaukaka waɗansu darajoji ya ƙasƙantar da waɗansu ƙur'ani ya kai shi wannan matsayi to kun ji ku ahal ƙur'ani kuna yi mahaddata da suke a wannan da waɗanda suke ganin mu cikin sauraron a ko ina yi kun ji da rai in dai za ka haddace ƙur'ani za ka bauta wa ƙur'ani ka ci gaba da kuma aiki da shi to shi kenan daraja kuma sai inda Allah ta'ala ya ga dama ya an ba zai daina za ka yi ta tarki za ka yi ta tarki ba sai a lahira kawai wannan to da ka mahaga wannan makaranci mahaddaci amma kila ya zama a wani ofis yana gadi ko ma sun ja makaranta nawa muke da muna mutafa da zama da abin da suke yi masu yi ko mutum yanzu yana ƙaƙa na kai saboda haka me ya jawo a yi aiki da ilimi a yadda da wannan alkawari na Allah subhanahu wata'ala babu yadda za a yi Allah ta'ala ya zaɓe ka ya baka littafin da ya fi kowane littafi littafin da ya saukar annabin da ya fi kowane annabi littafin da aka saukar al'umma da ta fi kowace al'umma wanda shi ne duk ya mayar da su da wannan darajar shi ya mayar da annabin ya zama wannan darajar shi ne ya mayar da al'umma suka zama su ne zaɓaɓɓiyacin al'ukuntun kayar ummatin ukur jallin nasu shi ko sannan kuma ya zo kuma ya wulaƙanta ka sun haka annabi sallallahu alaihi wasallam ce duk wanda Allah ya biyo alqur'ani yake riyawa a zuciya wai kaman akwai wanda ya fi shi a halittar Allah to wannan ya yi kuskure sun haka ayi kokari a rike alqur'ani duk wanda ya rike shi to ba inda zai kai shi sai alkhairi sai zuwa ga alkhairi sai zuwa ga nasara da wanda suke yan siyasa ne Allah ta'ala ya ba ku waɗa- wannan matsayin ku yi ƙoƙari ku yi ta ƙoƙarin wasa'awa waɗanda ya kasance kuma talakawa kun san dai halin da suke ciki kuma kun san irin yadda kuke ciki kuma lalle su ko ba haka ba ne su dai a riyawarsu a zaton su dai a ƙoƙarinsu sun taimaka wajen kai ku wannan matsayi. Sadaka shugaban ƙasa ne kai, gwamna ne kai, ciyaman ne kai, ɗan majalisa ne kai na, na jiha ne ko na tarayya ko ko kuma na ƙaramar hukuma. Wani matsayi kake da shi babba irin na abin nan, wani darakta ne, wani minista ne, wani ambasada ne, wani shugaban sojoji ne kai ko shugaban yan sanda ne kai in dai za ka yi amfani da matsayin naka don saboda ka kawo wa al'umma farin ciki to har abada kai ma ba za ka yi bakin ciki ba mulkin Allah ta'ala ƙara maka zai hasi san da kake baka so zaɓe ci za ka yi hasi san da ya zama ka kace ka fasa ka daina. Ko menene wannan ayar duk ta tabbatar da wannan kuma Allah subhanahu wa ta'ala abin da ya faɗa haka yake kuma an ga misalai a baya a tarihi waɗanda Allah ta'ala ya kai su irin wannan saboda irin waɗannan ayyuka. Susa saboda haka sarakuna ne, hakimai ne, likitai ne masu unguwanni ne sarakuna ne ya gana na kadan sarkin kasuwa ne sarkin fawa ne sarkin aska ne sarkin sau sarki sarki sarki gaggar sunan bankatai muna da shi a hausa ne a kasa saboda sarkin tashi sarkin yau duk irin waɗannan kar ka yi amfani da matsayin kawai don kuntatawa waɗanda suke a ƙasa da kai. A'a, kai amfani da wannan matsayin wajen yalwata musu, koyaushe kai ƙoƙarin wajen samo musu abin da zai faranta musu rai. Ka ba su damar tashirwa da ayyukansu babu tsangwama ba damu. In suna neman wani taimako, ka taimaka musu idan ba za ka iya ba. Ka samu hanyoyin da za a taimaka musu. Sai amfani da matsayin duk wanda ya je nema wani wani abu da zai taimaka masa ko da ba a yi nasara ba. Allah ta'ala sai ya bashi wannan ladan da ya faɗa a sokin misali, man ya shafa a shafa'ata, ya kullahu nasibun minhu. haka ne shafa'atan hasana shi ne irin wannan tuntun da wanda duk zai kokari ya taimaka wa wani da wani abu wanda yake ba na sako ba ne Allah ta'ala zai ba shi hadisi ya faɗi irin lada ne masu yawan gaske da ɗaukaka darajoji da sauransu yadda abubuwan su kenan sau da kowane irin abu Allah ta'ala ya baka ka yi kokari dan jarida ne kai kai kokarin bayarwa da labarai na gaskiya ba abubuwan da za su rika tada hankalin mutane ko su jawo hargitsi da tashin hankali ba zama ko da shi kokarin ka shigarwa da alkhairi wanda su ba su gani ba kai ka gani kai ka sani kai kake shiga shin jama'a aikin ka kenan dama yaɗa abubuwan da zai amfani jama'a. Kuma ya kasance duk wanda ka san wannan abin nasa mai amfani ne karka ce a'a sai an baka kaza sai an baka kaza. Ka yi ƙoƙari, waɗanda suke da halin sai ka karɓi nasu, wanda ba su da hali kamar irin irin ɗaukar nauyi da ke a rediyo ne, salbini ne a ina ne. daga wani kai ne ne wannan rediyo ka tabbatar cewa lallai malam wani ko ba a san shi ba amma yana da abin da zai amfana wa jama'a saboda ya kamata mu ɗauko shi a don a amfani to wallahi Allah ta'ala sai ta buɗa muku kuma ya ta kawowa kasuwan da za su rika safon sani abubuwa da yawan gaske ya ɗaukaka gidan rediyon ko gidan talabijin ko kuma jaridar to haka wannan duk misali ne to ga su nan bakatun kawo nufin Allah subhanahu wa ta'ala ya sa yi aiki da wannan aya annabi sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar mana akan cewa man yassara mu'usira ya duk wanda ya taimakawa wanda yake cin kunci yake cikin cin wannan kuncin hadisi ne wanda musulma ya kawo shi shi ma Allah zai yassara masa a san da shi ma shi wani kunci ko a duniya ko a lahira wallahu fi aunil abdi ma kana abdi fi auni akhi shine karshen hadisi Allah ta'ala yana cikin taimakon bawansa mutukar bawan yana cikin taimakon dan uwansa ko nan ka tsaya ka sun ce ashe in fa baka taimakon dan uwanka da abin da Allah ya hore maka to shi ma Allah ba zai taimaka maka ba to so ta ka abin da makaranta daidai Allah ta'ala ka ba mu ladan mu da mu kuskure Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana amin ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار امين صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين امين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين